وصحبه حق قدره ومقداره العظيم حرف جم
فأكرم بخير الخلق من هو أبهج وشق له بدر المنير وأقبل غمام بورق دام لا ثم سلامه بها أهبابي وجدي مسعد عليه صلاة الله ثم سلامه تهون لسان الدار لا أتلجلجو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا أنوارها تتبلد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الكروب تفرج عليه مع العال الكرام وصابي صلاة وتسليم من الإيد أعرج حرف الجيم حرف الجيم شيء ضياؤك منه الكون يا رسول الله حسنك daga shine kasantattu kad yataballaju hakika yake haskaka da halitta daga hasken manzo Allah ne nuruka na'am ومن فيدك الدار البحار تموج البحار كوغنا تموج تنا شكا تنا تاشن كنفا من فيدك الجاري daga koginka mai gudana صلى الله عليه وسلم أحمد يا أحمد حمزة التعزيم والنداء يا أحمد يا داها الأمين يا داها يا أمن تشن الله محمدا يا محمد عليك سلام سلام gaisuwa ya tabbata a gare ka دون المسك يعرج koma bayan wannan gaisuwar da kamshi almiski yana koma bayan wannan gaisuwar wajen kamshi da take da shi na girmamawa to almiski ma yana kuwa ne almiski gaisuwa da ta taho zuwa ga manzon Allah na'am فمن إيده ذاب الجنان daga daɗin kamshin jikin annabi ne aljannatun Allah ta yi daɗi ta yi kamshi ونشره tashin kamshinsa به فاه مسك da shi ne turaren almiski ya tashi kamshi والكباء da turaren kiba والبنى فسج da banin saju duk turarurruka ne ba dama ƙamshinsu to duk ƙamshin waɗannan turaren daga ƙamshin jikin annabi ne صلى الله عليه وسلم Mm, ka san asalin turare asalin aji ƙamshi a duniya daga ƙamshin al- lahira ne da adamu ya dawo to ƙamshin annabi muhammadu ne na'am ومن حسنه daga kyawun manzo Allah ne Hurul hurul jinani jinani ta zayyana mata yannan na aljanna ta yi ado
ومنه جلال daga manzo Allah ne jalala ilahiyya wutar nan ta jalala تتعجز take ruruwa take bula
ومن علمه لوه العلي daga ilimin manzo Allah ne ilimin lauhul mahfuz yake وجوده yace ka da baiwarsa wajuduhu baiwar manzo Allah به daga ainihin manzo Allah ne baiwa da take cikin lauhul mahfuz na ilimin Allah bihi da manzon Allah ne وعليه الخلق والأمر ينفذ da shi ne dai manzon Allah wato halitta duka ta samu kuma lamura baki ɗaya da manzon Allah ake saƙa su suke yiwuwa duk lamura daga manzon Allah ne duk sha'anoni daga sha'anonin manzon Allah ne shine ce shehu yace jami'u shu'unil khalqi ko min sha'an failaki to haka nan dukkanin lamura yunsaju ana saƙa su ne dukkanin lamura min rasulullahi
لذاك تراه saboda haka ne ya yi tafiya ta dare
والكل موطئ نعله na'am kowa da kowa yana matakin nan na takalminsa فأكرم بخير الخلق ka girmama da fiyayyen halitta annabi muhammadu من هو أبهج wai wane ne mafi kwarjini gare shi tambaya babu koko nan man na taƙiƙi ne man huwa shine wannan da abhaju mafi kwarjini da halittar Allah baki ɗaya
وشق له البدر المنير an tsaga wata gare shi wanda yake mai haske وأ- وأقبلت جمام na na na tsagewar wata ko amma Allah ya ce alkiyama ta kusa ya kitara mata sa'atu an shaqal qamar annabi aka tsagewa ya kira shi ya tsage ya yi haka ya yi haka Hmm, wa asbalat gamamun girgize ta kwararar da ruwa بودك da kwararar ruwa mai yawa kamar da bakin ƙwarya دائما يتسدسد wannan ruwan da annabi ya kirawo shi ya ta sajisaju yana ta kwarara da'iman har abada ina nan yana ta kwarara a bayan duniya har izuwa ranar da alkiyama za ta tashi shi ne zai dan takaita a tsaya saboda annabi ne Mm, wai shi ne wai ramu maskal mai ba Mm, daga gari ya kame Mm, sala musar madan Mhm. abin dawamarwa ne da ya yawa a gari aka nemi manzala a yi afuwa a janya ruwan nan sai annabi ya nufin haka sai ruwan ya janye shi ne ke ta kwarara bayan duniya amma dai yana nan yana dawama a cikin zuba har rana na kiyama shi yasa shehu ya ce wannan ruwan da'ima ya ta sajju yana kwarara ne tutur ba za a ɗauke ba na'am عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa بها فاز أحبابي baji da albarkacin salatin nan ne masoya na suka rabauta.
وجدي مزعج Rindiya kishiyoyi na su ne masu hasada ta muzaju suka zama ababen kukkullewa daga barin samun rabauta. Kai ta hayaniya kai ta abin da za ka yi ba a san da kai ba kuma ba kai ba rabu. Wannan ma kadai ta isa bala'i. Allah ka ban mu da shehu.
آه.
Na'am, عليه صلاة الله salatin Allah ita tabbata ga manzo ثم Allah, سلامه sannan gaisuwarsa.
تحل لسان الدهر لا أتلذذ Salatin nan da nake ga manzo Allah tana mai hore wato harshe na mutukar zamani babu ina gura-gura cikin magana shine in ina.
عليه صلاة الله Salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah, ثم سلامه sannan gaisuwarsa.
صلاة لنا أنوارها Talatin da ita ne a sakanta Ta take taballazu.
ballazu take ta bayyana take haskaka lana a gare mu Mm, saboda albarkacin annabi da muke wa salati wance ko da lalata da lajira ana istimalin sa na masu ikasa magana da masu yin ina wannan na faɗe shi mako wannan muhimmi ne sosai wanda suka zo da maganar in ina akwai kaifiyar da ake ana yi sai ka ji mutum sakaro saboda shi wannan ba ami ba ne a mutum dubu kafin ka samu ɗaya ko biyu da wuya Mm, sai dai mutum ya ji to ga abin da muka samu daga shehu na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne كل القروب تفرج tu dukkanin bakan ciki kullul kurubi tufarraju ake yayi mana dukkanin bakan ciki eh da albarkacin wannan salatin ba mu ba bakin ciki ba mu ba damuwa saka yau sarai الحمد لله Mm, ba ma bakin ciki saboda albarkacin salatin nan kuma wannan idan mutum ya yi shi adadin da muka faɗa ɗin nan idan mutum ya yi wannan abin duk wani abin da zai sa bakin ciki ba zai same ka ba kuma idan da bakin ciki kowane iri ne sai Allah ya yi sai ka ji ka ka zama saka yau الحمد لله ka zama kamar yaro ɗan yayi eh ana ka ana ana yin sama amma an samu mutum yana da wata damuwa irin depression Depression.
depression ko Eh.
ita ita ina- ita damuwa sai a yi maza a rubuta masa ai ana rubuta shi babban adadin aikasha ko kuma karatawa ne ai aikasha in kuma an samu za a iya ɗauka a karar rubuta mutum kwana goma sha ɗaya kullum ɗari da sha ɗaya ya sha in mutum kuma tofa zai a ruwa ya sha in ya so sai da zanci karanta shi kuma ba dai bakin ciki ba sai ka ji ka ka zama wasai kamar karmawi a ni ni ba komai ina ta zikiri ba na damuwa saboda albarkacin annabi wanda ka taso za ka damu ko za ka bata mun kashi ka gamu da aiki don ban san ka ne ba eh wannan abubuwan da ake rainawa muna rike da su mutum ya rike alai salatu lahi sun masalamu salatu biya kullul kuru tufarraju da yawa wannan suka samu ciwon damuwa na anewa mutum na an ta shan na likita an ta allura ana ta damuwa irin wannan mutum ya ji kamar zai kashe kansa ko musamman mata suna gamuwa da haka da yawa mutane an shiga damuwa da an samu an wa mutum an gama kan mutum ya ce wani nasa ya shiga damuwa irin wannan abun aje a kyale ga abu nan a wajen shehu kawai mutum a kama a yi a rubuta ko a karanta a laƙana wa mutum a ta karantawa alai salatu lasu masalamu salatu ya kullul kurubi tufar saman mutum zai watsake wani dan damuwa ma kaga mutum ya rasa abin da ya wani abin da yake ciki ya rasa ma yadda zai yi bai sani ba shine in an wannan an gama ko ko mai ciwon damuwa ne in dai kai kayi gazo kusa da kai shi ma ya warke alhamdulillah eh Allah ubangiji ya kiyaye eh ta rikewa wani ma za ka ga damuwoyi kala kala ba ciwon komai amma matsaloli su sa damuwa za ka ga mutum mace tana zaune lafiya gidan mijinta ba komai amma wani abu ya zo ya girma shi kenan an shiga matsala ko miji yana zaune lafiya da matarsa shi kenan wani ma baki ɗaya sai a yi irin irin mutuwa ta shige sai mutum ya ɗaf ka gani ta wannan duk irin wannan abubuwa ana fuskantar Allah da kamun kafa da manzon Allah da irin waɗannan sarori na salati Allah ya kayaye mana bakan ciki dan albarkacin manzo Allah na'am صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah عليه ita bata da manzo Allah وعلى آل kirami الكرام tare da alayensa masu girma وصحبه da sahabbansa من الطيب أعرج salatin nan ya zama mafi tashin kamshi daga turare mai kamshi Allah ƙara musu yarda حرف الحائل لقد فهلي من نشر أحمد فائه فحرمني دموع الصوافح تقطع أكبادي بإشك ومطمع تنازعه ياس فذاك الجوان الحروب حمدت إلهي إذ ولدت بحبه فمنه بدا للعالمين المصالح ولنت به ما فات خطا تفضلا حياتي طوبى وموتي صالح لك الحمد كل الحمد شكرا وسليا على من لأولياه تطيب المدائح لك الحمد يا مولاي حقا وصليا عليه مدى الأيام معنا حلائح محمد عبد الله أحمد حامد سبت لنا منه المنى والملائح نفى عن ذيوري كل بعث وبمة وطير وشوم قد ريح البوائح وألحمنا ذكر الإله ومن حمى تكل لدى أن صنعوا القرائح تبدل له ذات المحيمن ساذجا وذلك مرمى كل عنه القوارب تبدل له ذات المحيمن ساجدا وذلك مرمى كل عنه القوارب فذلك عبد العين سيد نقطة بها خسر للآلمين المرابح عليه صلاة ربه وقدره وما قال إلا تتام الكتاب البرايع
حرف الحاء حرف حائي لقد فاح لي fa'ihu shehu ya ce haƙiƙa mai tashin ƙamshi fa'ilin kenan laƙad fahali fa'ihu mai tashin kamshi ya taso hakika a gare ni Min nashri nashri ahmadu daga tashin kamshin nan na jikin annabi ahmadu shi nake jifa wannan yanayin kamshin na manzo Allah ne na'am فهرم لي نوم دموع الصواقف jin daɗin wannan kamshi sai kuka sai kwararar da kuka addumu hawaye a sawafihu masu kwarara harramanin naumi sai alamun bacci na sai bacci ya gagara sai saboda kuka da jin kamshi da farin cikin jin kamshin manzon Allah
سقط أعبادي بإشق hantuna nawa na ciki na takarda ta kyakkece bi iskin da sababin shauƙi nawa ga annabi Muhammadu ومطمئن da kuma tsammani na samun wusuli da shi تنازعه ياس sai wato ya asu ɗaya ba ƙauna ya yi jayayya da kuma tsammani Eh, فذاق الجوانح shi tsammanin zan gamu da annabi wusuli lokaci ya yi صلى الله ya ƙarfafa ɗaya ba ƙauna ya asu ba zan gamu ba wane ne sai suka dinga jayayya da juna wannan yana ni ne zai naka dama tabbatar da saduwa wannan yana a a ina wane kai to wannan jayayyan na ɗama'u da ya asu ba- da sababinsa ne baƙal jawanihu sai haƙurƙura na ta yi ƙunci na shiga cikin wato damuwar wanne zai ne ni kuma ina buƙatar ɗama'u saduwa da manzon Allah sai aka yaya ƙuncin sai aka sadar da shi da manzon Allah sai ya asu ya ji kunya ya zama bai nasara ba an gane ko? na'am حمدت إلهي shi ne shehu ya ce ina gode wa ubangiji na Allah domin muradi na ya cika godiyar ko da nake wa Allah إذ وليت بحبه yayin da aka jarrabe ni da soyayyen manzo Allah فمنه بدا للعالمين المصالح Sai daga manzon Allah ne gyare-gyare da alkhairu ya bayyana lil alami na ga talikai ونلت به ما فات a dan ni ko in yi na samu ab- al- abin da ya ƙetare wa iyaka abin da ake cewa iyaka kaza za ka samu iya nan ne yake tsayawa na farala iya mukami kaza an cike babu na samu abin da ya fi ƙarfin nan ya shige da manzon Allah صلى الله عليه وسلم.
tafabbulan dan farala ta Allah حياتي طوبى rayuwa ta gaba ɗaya farin ciki ne da nasara وهو موتي صالح haka kuma mutuwa na na kwarai ne ba ni da matsala a mutuwa saman lafiya launi za mu gama da Allah Mm.
Allah kai mana haka Amin.
rayuwa daɗi mutuwa daɗi آمين makoma aljanna tare da manzon Allah
لك الحمد jinsin yabo ya tabbata gare ka ya ubangiji كل Allah الحمد dukkanin yabo
شكرا halin kasancewa ina mai godiya gare ka ko وصليا على من اليوم ina kuma roƙonka ya Allah da nake godewa ka yi salati a bisa wannan ta ɗibul mada'ihu Hmm.
yabanni take yin daɗi ga Ɗibul yawo.
wannan ga- ga ɗaukake-ɗaukakensa shi ne annabi Muhammad matsayoyi da darajoji na annabi in aka fuskance su da yabo sai abin ya yi daɗi ya yi daidai in ana yabon manzon Allah da za a ce yanzu mu zo mu yi yaban kyauta ka ji a annabi yake kyauta to in aka shiga yabo a nan za ka ji yaban ya zauna kwaras ya yi daidai wajen kyauta ba kamar manzon Allah Eh, bai taba ba taba zuwa ya ce babu ba Mm-mm. kuma wani mai zuwa nema bai taba damuwa da shi ba so yake yanzu saboda halin Allah ne da shi idan ma ka zo babu zai ce zauna in an ji ba ɗan tsaya inna ka san bashi haka yake kyauta Mm, kuma annabi yana ciwo bashi ya zo ya sallami talaka in kuma an samu allah ya kawo da yawa ka samu lokaci ka samu annabi amloniyarsa an baka duka Mm, wannan haka haka manzon allah yake hakan an zo ya bansa ta ɓangaren juriya kai ma da haƙuri a nan ma in aka fara ko me za a faɗa in za a dawwama ana faɗi ba za a ƙare ba kuma wajen yaban sai kaga abin ya yi daidai da haka annaba wannan da yabo yake daidai da shi kamar manzon Allah saboda duk abin da za a faɗa gaskiya ne kuma duk ina kai da tikewa da ƙurewa ba a kaiwa geji no geji ne shi cikin yabansa Allah ya ƙara annabi daraja shi sa ya ce man li'ulyahu taqibul mada'ihu zuwa wannan da yabanni take yin daɗi dangane da ambatan ɗaukake-ɗaukakensa da darajojinsa shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lakan hamdu ya maulaya shehu ya ce jinsin yabo ya tabbata gare ka ya mahalici na Allah haqqan hakika salliyan alaihi na roƙon ka ya ubangiji Allah ina kirayen ka kai salati ga manzo Allah madal ayyami mutuƙar kwanuka kai ta salati gare shi ma naha naihu ko da yaushe mai kuka yayi kuka Allah ya ta salati ga manzo Allah ka san mai kuka kuma baya daina ko kowane bangare ana kuka yanzu hakan nan wasu mutanen na nan suna kuka tsuntsu na kuka komai na halittar Allah duk abin da yake kuka yayin da ya kuka to Allah ya salati kaga ba dainawa ba adadi kaji masana adadi mulan mashehu na muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdullahi bawa ne na Allah ahmadu annabi ahmadu kuwa hamidun ne yabo ne ga Allah tabaddat lana minhu almuna baye baye ta bayyana gare mu daga Allah minu daga wajen manzo Allah
wal muna mana'im muna bururruka da bukatu namu ta bayyana mun samu minhu wal mana'ihu da baye baye kuma duka minhu daga manzo Allah wa alhamana zikr nafa'an duyuri ya kore daga barin gidaddajin mu annabi Muhammad kula bu'sin gidaddaji na duka an diyuri gidaje na annabi ya kore duk tsanani wa gummatin da bakin ciki da bacin rai wa tayrin
wa wa tayrin wa shu'min wa ɗaire yawwa da ɗairu tsuntsu na camfi irin tsuntsayen nan da ake na camfi yawwa da ake camfi in aka ga in an ga hankaka to kaka yi tafiya an yi shiri an komai za a bar gari to sai a tsaya da asuba sai a dudduba in an ga hankaka ya tashi ya yi nan to ba kyau tafiya yawwa to wannan ɗairu kenan da shi'umci kuma a ce abu kaza ai shi ne kaza shi'umci kaza abu kaza ne irin wannan shi'umancin akwai shi'umci na gaske na hadisi da ya tabbata akwai shi'umci na canfi wanda babu asali a cikinsa duka akwai su to duka Allah tabaraka wa ta'ala ya kore min wannan daga gidaje na fa bai ce an diyuri gidaddaji na fa duka an diyuri yana da jina ba gidana na kaula ba kadai duk inda nake da gida kaga duk gidajen mu kenan duk inda ƴaƴansa na ruhi da na jiki duk inda mabiya suke in dai na shehu ne to waɗannan musibin duk an kore mana annabi na biyu ya kore ya kore dukkanin tsanani da shi'umci da tsuntsu duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore an yuri daga barin gidaddaji na madan gidanka ba gidan shehu ba ne ai kwana cikin shi'umci ba ma tsuntsu ba tsuntsaye sai a hankaka har ma ungulu duk suna gidanka kai dai zauna bari zama da shehu kawai na'am wa shu'min da shi'umci qad turiha albawarihu da masu kafa caure na canfi suke ganin ta haka ne ana samun haka da yawa za ka ga an yi- an yi canfi an ce ko kuma yana fitowa hanya mai ku- hanya hanya hanya da ta kasu hudu mai ɗan kasuwa yana fitowa da safe idan ya ga wani mai bakar riga to kasuwancinsa wannan shekara sai dai ya haƙura zai lalace in ji wa? ka gani suna da yawa can fofokan amma wannan hadisi ya tabbatar ya ce in kana shu'umu in hadda shu'umci in ji annabi in hadda shu'umci kaga tun da annabi ya faɗa ka ashe akwai wannan yake akwai shu'umcin yace fafil fafil dari wal mar fafil dari wal farasi wal mar'ati annabi uku ya faɗa in har za a samu shu'umci ana iya samu to a cikin gida ne ko doki ko mace ana samu wannan duka wannan akwai shi tun hadisi ya ingantar ko amma ka zo ka ce ka fito hanya mai hudu ka ga wani ya gilma to wannan gilmawa wannan sai dai ka fasa harkokin da aka fito da nan ba za su yi ba in jiwa shi wannan ya gilma kai ma ka gilma ma ka tafi harkokinka amma abinda annabi ya ce idan za a samu shumci ana iya samu a gida kuma wannan kaga fara'izul ahwali za ingantar da wannan hadisin nan da yawa za ka ga idan mutum bai samu sa'a ba bai nemi alheri ba ya take ya bi hanyoyin sunna da addu'a kana gidanka kuntatacce ka je ka samu wani babban gida ka gida ka koma kana komawa ka wayi gari cikin matsala da yawa ba ana ganin haka ba fafid dare annabi ya ce ko kuma kana samu ka sai ka samu wani babban doki kana jin za ka yi gayu ka haushi kana samun dokin nan ka talauce idan yanzu ba zamanin doki ba ne zamanin mota ne idan ka je ka siyo takumbo ka siyo mota mummuna ai ta ga ka gama da shi kana kana hawa mota a ce kana jin kayan mota ko a ce biyare ya ce ta ko a ce maka fayafayen kuloci ko yannan ne yan abu masu ban haushi ne ko na zare din nan to sai ka ga dan abin da ka dan za ka dan yi harkoki dan kajin da za ku dan shi bakanike ya karbe kai kuma gobe za ka ga cewa to bari ko ka ɗan samu ya za ka ɗan samu wani abu domin motar nan ka tashe ta ka gyara an ce ana ta ƙoƙari an ce sai an can sai an mata sai an yanka rugo sai kuma ba ka so ma za su ga kayi mota ka dawo ba shi ba ne to ka zai zo wannan wanda ya wanda ya samu mota mara kyau ko mashin mara kyau zai ajiye kuɗi menene ya same shi talauci kaga shi umci a shela na abun hawa wannan magana za ka gasgata ta kuma kana iya samun wata mata ka auro ta shi ma za a iya samun shi umci za a iya samu idan ba a fita hanyar da ya kamata ba ko kuma Allah ya so ya jarraba ana iya din wannan kaga wannan da yawa ya faru kuma waɗannan abubuwa ƙara'inar ahwali sun tabbatar da haka to amma baicin wannan wani abu ya zo a ce an bar hanya Allah an kama ana tunanin wani abu daban duk bai kamata ba dafa idai a ta ta yi wannan akwai hasada akwai makaru da akwai wannan tunda an yi tintin ne wannan ya tabbata kana nan kana ta kokarin ka wani yana can yana kokarin ya taɗe ka duk wani kulle-kulle da zai je ya yi imani da abin da yake yi to kai kakka tsaya kai imani da annabi ka rike salati duk abin da aka faɗa kai kuma ka je ka yi shi can yana can yana kulle-kulle da binne-binnen sunanka da rubutu da jini da gashin mahaukaciya da ko da tsimman juji to an haɗa tsimman juji an samu gashin mahaukaci ba an haɗa maka talauci ba yaushe za ka je kasuwa ka ga haske ka gani babu mafita daga irin waɗannan shomancin da aka dinga yi tinta ne zuwa yanzu sai rike annabi sallallahu alaihi wasallam sai zikirai sai addu'o'i ba ka je ka kwanta ba wanda yake jin haushin ka shi ko bai kwanta ba kaga an samu matsala to duka Allah ka tsare mu na'am
وألهمنا ذكر الإله da ya kora waɗannan shi'umanci da wannan musibu daga barin gidajenmu alhamana sai kin sa mana ambatan Allah wa madhaman takillu lada adna sanahul qara'ihu da yaban nan na wannan da nan ga tsakiyar yabansa safan nan na dawakai suke dakushewa daga barin ainihin yabansa shi ne annan muhammad sallallahu alaihi na nufin manya-manyan waliyan Allah
tabaddat lahu zatul muhaimin sai zatin nan na mahaƙaƙin halitta Allah ta bayyana gare shi fazijan tsantsan bayyana wa zalika marman bayyana tajallin zatin Allah bayan ya ga Allah annabi Muhammad to wannan bayyana zatin Allah mhm, marman kalla anhu mar- alqawarihu mar- marman abin nema ne abin bukata ne da kalla an hulƙawari safar tagoyi suka takaita suka dakushe daga barin raskan wannan can na farko dawakai ne suka gaza daga barin raskan yaban annabi su ne waliyan Allah nan kuma mukamin da ya samu ya ga Allah tagoyi ne suka nema suka rasa suka dakushe suka kife annabawa da manzannin Allah sai shi kadai can an safanta waliyai da dawakai nan kuma ya sifanta annabawa da mursalai da tagoyi saboda girmansu
fa zalika abdul ayn wancanan ka shine bawa da ainihin Allah annabi Muhammadu sayyidu nuqtatin shugaban duk ɗan ɗigo ɗigo duka ka ce duk ɗan ɗigo annabi ne shugabansa ko ko ka ce shi ne bawan ainu Allah a ba ɗigo ainun lahi shugaban gawa mai ɗigo gairun lahi duk wani Allah annabi Muhammadu ne shugabansa sayyidin na kudacin shugaban ɗan ɗigo in ka ce kuma shugaban duk ɗan da aka ɗiga to duk komai da ka sani daga ɗigon mani ya fita Eh, akwai abubuwan da nasu ɗigon maniyan ba irin na mu bane da dabbobi na ruwa akwai wanda su nasu iska ne shi ma nukuɗace ne Eh, kamar zakara da kaza ai kaza idan ya hau kaza ya yi tusa yadda rashi kenan sai kwai ta gani akwai kuma daga tsuntsaye da su kuma in suka haɗa ido haka suke kallon juna da matar da mijin to shi ne jima'in idan iska ta fito ta tana ƙoƙarin fitowa daga ido in ta ta iska ta fito si ta bugi idan shi kenan muradi ya biya an kwai ne ya gaba shiga to dinna kudatu ne duk wani abin da ake haduwa da wani namiji da mace a samu ya fita to duka annabi ne shugaban su kaga ko nan aka tsaya duka kenan in kuma an ce shugaban gairun lahi duk wani wanda ba Allah ba shi ma duka kenan annabi ne shugaban mu gaba ɗaya alaihi salatu wassalam biha hasalat lil alamin al marabih biya da ita ne wato ainihin ribobi ta tabbata lil na ga talikai alaihi alaihi salatu rabbih Salatin Ubangijinsa ya tabbata gare shi, haqqa qadrihi gwargwadon ƙadarinsa wajen Allah da alfarmarsa,
wa ma faha inda al ikhtitam al ko da fawaih yaushe ma fa alfawa'ihu mai tashi da ƙamshi ya tashi, inda al'iktitami yayin yinkewa da buɗewa, ƙamshi a buɗe fu, in ba za ka gane ba a ce duk yayin da aka ɗauko abin ƙamshi aka fesa, aka fesa ya fita kaji. to duk sun haka tun kudu abin ƙarshe Allah ya salati ga manzon Allah
حرف الخاء صلاة وتسليم بطيب مدمق يأمك ممن داره اليوم قوله يأمك يا خير البرية إذ نعت دياري وخالت أنك تيمع سربه وأذكر آدم مس جلدي ترابها ودربا همياه وصرت أؤرخ بطيب أيام بجنة طيبة وتذكرها إني ألظ وأنصه ألا يا رسول الله جلي بعودة لسلك فتهين فتهين روائه تدمه إليك رسول الله أشكو فإنني أرتني شؤون مصهن مورخ وإني أستزكي لأبي وأرتزي بأولياك يا ذا الغوث ما هو أشمخ عليك صلاة الله ثم سلامه فإنك ملجأ الخلق إنك مسرف عليك صلاة الله ثم سلامه فتشرق من ضوء المدينة كوله عليك مدى الأيام برأ ومختما صلاة وتسليم بطيب مدمخ حرف الخاء حرف خائي شعوية
صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah بطيب مضمخ mazammaku abun kwabawa da turare na girma da soyayya
يؤمك ya nufe ka ya rasulallahi ممن داره اليوم كوله wanda ga wadanne gidansa yau yake a kaulaha ba saƙonin zuwa gare ka ya rasulallahi يؤمك يا خير البرية yana nufin ka ya fiyayyanta da kai annabi muhammadu إذ نعت دياري yayin da gidan dajina suka yi nisa وهالت أنك سيماء سربه wato taimako jeji sarbahu mai faɗi halatta rarrabe ni an ka daga barinka to ga ga gaisuwa nan da salati daga gare ni zuwa gare ka وأذكر أرضا shehu ya ce ina tuna ƙasa مس جلدي da ترابها fata ta ta shafi ƙasar nan tarbayar ta madina kenan مم.
ya ma bayanin san da ya je ina tuna wannan ƙasar
ودبت همياها ya ce abin diddike na shanta wato abin shanta ya yi diddike da na so cikin zuciyata وصرت أؤره sai na zamanto ina mai buga tarihi na shiga ta madina shiga farko بطيب أيام a kwana na ɗayyibi a kwanan ɗayyibi ayyamin a watan shawwal ko shiga shehu farko ya yi ziyara ya yi umra Mhm, bi ɗayyibi ayyamin مم.
wato mm, kaga eh, kwana 21 kenan ko da biyu ga ga eh kwan irin 20 da eh, shigarsa madina farko ranar kwana 21 ga watan shawwal shine ziyara ma- shehu ita yake buga tarihi yake faɗa maka a kwanuka na 21 kaga ɗa'i tara ya goma gaba biyu ashirin da ɗaya a cikin watan shawwal ziyara da zuwansa farko na zugai da manzon Allah a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku shehu yana da shekara talatin da uku farko ya zo ya gaishe da manzon Allah sai ne yake cewa ina tuna wannan shigar da wannan ƙasar da na je na kwanta jikina ya taɓa ƙasa Hmm, fi ɗayi bi ayyami مم.
in ka buga a hisabi na jimalu zai baka haka نعم.
sai faran gani nan bijan na ci ɗaibatin a jan aljanna ɗaiba kawai na ganni gani a aljanna a ɗaiba garin manzo Allah ka ji ko Mm.
faran kowanne dai ya ji haka ka ji wani yar shar ga nabi صلى الله عليه وسلم kai faralar da yawa Ke- shi ne kullum ba na mancewa Ke- ma- wannan bafulatanin da yake taba ne ke cewa in duba shi shi ne kuwa ina yin bayani wannan taga da take saiti da wajen ƙa- ƙabarin ma'aiki wajen fuskar ta nan jibril ya zo bisa na jibril yake zuwa nan ne in an tsaya a nan taga ta gabas din nan na fi zata jibril in mutum ya je in ya tsaya a nan duk abin da ka roƙa Allah yana yi dan kuma saitin fuska annabi ne صلى الله عليه وسلم kamar can a makanin in ka je wajen mizabun rahama in dararan nan to saitin fuskan ma'aikin Allah ne in dai ka je na duk abin da ka ce an gama shine nake ce na bayan ya gama ce mu "A- alhaji da ba ka gane ne shakowa wannan halin da ake ciki ni ma duba ka gani ni sha addin mun rude mace to tsaya a nan yi ta salatul fati ya gaisuwa salatu wassalamu alaika ya rasulallah muka gama muka gewayo muka taho muka juya muka je wajen taga ina bayani nan na fi zata jibrilu ne shi bawan allah ba sai kai ma kai addu'a ba sai ya kuma taba ne ce yana shaki na ce kai ban sani ba kaka eh tambaya ce yawa kaka je ka sa ni ne karya shauki ne abin fin karfin hankalin masoya yake sai wanda ya je Allah dai ya kai mu wanda muka je ta kai mu wannan ba ta je ba ma hada a can annabi Muhammad sai ga ni kwaram a janna aljanna a ɗaya ba
wata zakaru ha indi tun tuntuna madina a wajena alazzu shine mafi daɗi wa arsahu shine mafi kafuwa a cikin zuciyata kullum ina tuna madina ala na'am ku ya saurara rasulallahi ya manzon Allah julli bi audatin jimin baiwa da komawa zuwa madina bi tal'in je gani nan na zo tal'u fatuhini rawa'ihu tazbahu suna ne daga suna madina duwar waɗannan sal'u gani nan a sal'u ko wajen da aka aka binne manzo Allah sallallahu alaihi to yayi masa baiwa mu ma yayi taimana amin komawa amin fatuhini rawa'ihu kamshi shiken nan na madina tarmahu wacce aka kwaba ta da girmamawa da soyayyar mazala tuhini ta dangara ya ni ni kuma ina karuwa cikin soyayyar ka ya rasulallahi ilaika rasulallahi ashku zuwa gare ka ne ya manzon Allah nake kai kara fa innani hakika ni aratni shu'unun sha'anoni sun bujuro mun massuhunna muwarrahu shafansu ga jiki mai sakwarkwatarwa ne muwarrihu mai sakwarkwatarwa ne Eh, aka tsufa tun lokacin tsufan mai ba ba bakin gashi saboda sha'anoni da ɗaukan nauyin kaunu Mm.
da waiwai kace na ce kila wa kala komai shehu Eh, shi ne shehu ya ce wayannan sha'anonin sun sakwarkwatar da ni ya rasulallah sallallahu na kawo ƙara kuma gare ka an gama alhamdulillah na'am wa inni astaski li ardi Hakika ni ya Rasulallah ina neman shayarwa ga ƙasa ta Senegal.
wa artaji Ina ƙaunan ma huwa ashmaku Ashmaku.
samun abin da yake shine mafi ƙwalƙwalewar daraja da baiwa bi ulyaka da albarkacin ɗaukaka kan samu mafi girma.
ya zalgausu Ya wannan mai taimako annabi Muhammadu.
alayka salatullahi Salatin Allah ya tabbata gare ka.
thumma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
fa innaka maljal khalqi Hakika ya Rasulallahi kai mafaka ne na halittar Allah.
innaka musrihu Hakika kai mai taimako ne ga halittar Allah.
alayka salatullahi Talatin Allah ya tabbata gare ka.
thumma Sannan salamuhu gaisuwarsa.
fatushriqu min daw'il madinati kawlahu Kaula ce haske. Kano ta haske da Najeriya duka da sauran garuruwan ma masoya. duka min bau'il madinati daga hasken nan na madinatul munawwara salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah bidibin mudammahu abun kwabawa da wato ainihin turare da kamshi na girmamawa alaika tabbata a gare ka ya rasulallahi madal ayyami mutukar kwanaka bad'an farko wa mahtaman da kuma ƙarshe
harfu dal nan
برى القلب هب الحاشمي محمد تخوف نومي بالغرام المسحد رسول من الكنز القديم مناله تخير فيه صادر المتردد عبودته مقرونة بسيادة بشير نذير قاصد خير مقصدي مظلته الإز القديم جلاله جمال فيبدو بالجمال المجدد فقير غني حامد ومحمد جواد كريم ملؤه غير مجد فقير غني حامد ومحمد جواد كريم ملؤه غير منشد وليس يرى من دامه دار دار أو مدى الدار إلا ناله خير منجد وهذا قديم قد أتى متكففا فلم- فملئنه كفيت يا خير سنجدي وكن حزنه عما يخاف وقل له فهل وزر يلقاك أحمد سيدي عليك صلاة ربه حق قدره مع الآل والأصحاب بل كل أحمد قد علي قاضي الحب وهو مبرز بأن المجلي في محبة أحمد لذلك عبدي في الوجود بأسره قضائي ذوي الأملاك غير مفند فللت شبات المعتدين وطالما أحدد أصحانا لإدراك مقصدي وفرقت دمعا للأباطيل جامعا لأشتات أشواك بقلبي مؤبدي بحب رسول الله طه محمد حبيب الإله العالمين المجدد حبيب خليل ثم معنى وصورة ووصفا وذاتا خير معوى ومرصد تكامل فيه الحزن غيبا ومشهدا فليس خطاها المصطفى عند مشهدي وعثنا عليه ربنا بكلامه فأعيا بليغ دونه يد مسندي ويكفيه مدحا ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد عليه وعلى السرك أهل الصلاة كذا من براء شوقنا محمد آمين حق الدار harafin dal a lokaci ko? to harafin dal shehu ya ce
برى القلب حب الحاشمي محمد ya ce soyayyar ba shi mun dangi muhammadu ya fiƙe zuciya na ta hauwafa naumi sai bacci na ya karanta ya tawaya ba bacci saboda zuciyar ta cika da soyayyar manzo Allah صلى الله عليه وسلم بالغرام المستحيد da bege wanda yake musa hidin mai hana bacci a farka cikin dare ko dan bacci zai dauke in ji na fargigen nata sai baitoci har ma ya zama ko ba kuma ni ba bacci wa hablu barham al maram yake fada ai tuntuni ya fada wa hablu barham al maram fa min wa ainu la tanam li khawfi badashi zai tikam ko Eh, shi ba bacci ne saboda shauƙin ya cika zuciyar kuma ko bacci aka ai zuciya ce take karɓar nauyin karɓar bacci ta huta ko to zuciya cike take da yaban annabi da shauki ba a iya yi Allah akbar na'am رسول من الكنز القديم مناله shehu ya ce manzon mu annabi muhammadu shine wannan da manalu baya bayansa تخيل yalal kanzil kadimi daga taska ce kadimiya taskar Allah don haka baye-baye daga annabi ba sa karewa sai dai su karu Allah ka ba mu ta hanyar annabi
تخير فيه خائن المتردد haɗarin nan na mai kai kawo ya aka yi ya aka yi sai wato tunaninsa digigi ce ya rasa gane yadda abin yake saboda girman baiwa daga hadarin manzon Allah
عبودته shehu ya ce bauta ta manzon Allah ce masa abdu abdu abdullahi nan مقرونة بسيادة a barkwamawa ce da shugabanci بشير shi mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah نظير mai gargaɗi ne da wuta ga masu sabon Allah قاصد shi mai rabo ne خير مقصد ko ƙasidun mai nufin Allah ne kuma shi annabi shi ne fiyayyen abin nufi hairu makasadi ka nufa ka tsira ka samu Allah sai ka nufi manzon Allah صلى الله عليه وسلم مظلته إز القديم yace mazalla shine kamar a ce kaskantuwa a ce bawa a za ka ji kamar bawa kuma to shi na manzo Allah wannan kaskantuwar bawa to girma ne nasa daban ne izzul qadimi iz buwaya ne na wanzaje jalaluhu jamalun jalaluhu jalala ta kabaran manzo Allah jamalun jamala ne fayabdu bil jamalil mujaddad saboda haka kullum annabi yake bayyana bil jamali da jamala mujaddadin abin sabuntawa kullum cikin jamala alaran manzon Allah take kullum cikin da akwai kullum cikin noman lafiya no problem sai alaran manzon Allah sallallahu alaihi faqirun faqirun ni mabukaci ne ghaniyun shi annabi mabukaci ne ga Allah ganiyin wadatacce ne daga barin wani Allah hamidun ne yabo ne ga Allah wa kuma muhammadun shi abin yabon Allah ne abin yabon bayan Allah ne jawadun mai baiwa ne karimun mai karamci ne maduhu shehu ya ce kai yabon manzo Allah khairu munshadi shi ne fiyayyen abin sabon waka da shi duk wata waƙar da za a yi mafificin waƙa waƙar da aka yi wa annabi a ciki waƙar yabon annabi ta fi daɗi Eh, nan da nan sai ka ji kawai mai ake ciki noma in ka ana ji ko kana yi yanzu bifi sai ya yi ƙasa ko mai yi aljihu ya cika a zahirin ma dama zuciya ta cika da haske an yabi manzon Allah Mm, ba wai wai sai manzon Allah saboda aka cewa madahu khairu min shadi shine fayin abin sabon waka Allah ka bar mu da yawan yawa
وليس يرى من دامه الدهر دارعا da ya zama ana ganin wannan da zamani ya cuce shi yana mai zalunci gare shi bai zama ana ganin sa kaskantacce ba مدى الدهر mutakar zamani إلا ناله خير منجد face sai ya samu banza Allah siyayyen mai taimako gare shi duk wani wahalar da za ka sha zamani ne hosadi ne waiwai ne inda ka rike annabi to za ka samu annabi fiyayyen mai taimako gare ka sai ka fita daga cikin matsala Mm.
وهذا خديم wannan kuma gashi hadimi ne naka ya rasulallahi shine ni shi ibrahimu in ya قد أتى متخففا hakika wannan hadimin ya zo yana ne yin bara da miƙo tafukansa فملئ له كفيك ciko tafukanka guda biyun nan ya rasulallahi zuwa tafukansa ka juye ma يا خير سندجي ka kuma cikowa ya fiyayyen sindidu babba mai girman daraja mai baiwa annabi muhammad ciko ka zuba haka annabi ya ƙaro ya zubo mana muna so Allah dan albarkacin annabi yadda aka zuwa aka cika wa shehu mu ma a ciko mana Mm, muna son rai Mhm.
وكن حسنه أما يخاف ka zama tsarinsa daga birni na tsarinsa daga barin duk abin da yake tsoro وكن له zama mai taimako gare shi ya rasulallahi فهل وزر يلفى كأحمد shin سيدي yalla akwai wani taimako da ake samu kamar ahmadu shugaba na babu Mm, ya ce annabi baya taimako to mu yanayi babu wani taimako da ake samu ba kama- kamar na manzon Allah.
عليه صلاة ربه Talatin Ubangijinsa ya tabbata gare shi, حق قدره gwargwadon darajarsa, مع الآل tare da alayensa والأصحاب da sahabbai.
بل كل أحمد Bari da dukkan mai yin godiya ga Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi salati gare shi.
قضالي قاضي الحب Shehu ya ce alkali na soyayya ya yi hukunci gare ni da muka je kotun.
وهو مبرز shi ko wannan alƙalin mai adalci ne mai kayan ne wajen adalci alƙalai ba irinsa mai ya hukunta an kai ƙara mun je kotu na ce ni ne gaba a cikin san annabi ba kamata sai yan tawagan masoya su ma suka kai kotu suka ce ya zan ce haka su ma ai suna nan sai aka ce to a zo a yi a zo a zo a yi a yi shari'a ko to shi alƙalin da ya gama bincike komai da lauyoyi kowa da aka gama samun hujjoji sai ya hukunci wannan alƙali akwai adalci me ya hukunta bi'an lil mujalli fi sai ya ce, muhabbati "Ni- ahmad ni ne lambawan ni ne na gaba cikin yaban nan muhabba da soyayya ga annabi ahmadu duk ku haƙura ku biyo bayansa duk kuma suka biyo kawai sai sai ni ne jagora ni ne lambu ni ne komai alƙali ya buga aka buga abu an gama ya ce to wannan alƙali akwai adalci haka kuma abin yake ka san alƙalin allah shi ne shi ya yi hukuncin na'am لذلك أقضي في الوجود بأسره saboda haka nake yin hukunci cikin talikai baki ɗayan halitta ne nake hukunci abinda na hukunta kuma ya yi ko ka bi ko ka wahala don ni ne a kan kujera ya za ka yi na'am قضاء ذوي الأملاك irin hukuncin nan na ma'abota mulki غير مفند ni ba abin karyatawa ba ne a cikin wannan zancen cewa ni nake hukunci a wannan lokacin ni ne Allah kawai. alhamdulillah da ƙara annabi daraja alhamdulillah